بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله yanzu da muke magana safiya ce ta litinin wanda shine goma ga watan jumadal awwal hijiran manzon Allah afwan ashirin kai ba goma ba ashirin ga watan jumadal awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara dubu ɗaya da ɗari huɗu da arba'in da biyar wanda ya dace da huɗu ga watan disamba miladiya dubu biyu da ashirin da uku muna karatu na sunna na malam الإمام العلامة الحافظ عالم أهل المشرق وإمام أهل الحديث بخراسان أبو عبد الله محمد بن يحيى ابن عبد الله الذهلي النيسابوري رحمه الله wanda ya rasu hijira 258 rahimahullah wa jazahullahu khair wannan kuma shine darasinmu na tara a cikin jirin darussa da muke gabatarwa daga wannan littafi na sunna na shi azuhuri daga cibiyar matadarul qira'ati as-salafiyya katsina najeriya za mu tashi inda malai yake cewa wa anna allaha yura fil akhirati bil absar sannan kuma lallai allah za a ganshi bil absar da idanu fil akhira a lahira kenan za a ga allah da idanu yarahu ahlul jannati yan aljanna za su ga allah yan aljanna za su ga allah wa amma man siwahu amma wanda ba su ba min bani adama daga cikin yan adam fala ai fala ya raurahu ba za su gan shi ba wal hujjatu fi dhalika hujja akan wannan ahadithu ahadithun ma'thuratun ar rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama hadisi ne da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama qila lahu aka ce mishi ya rasulullah hal nara rabbana yawmal qiyama shin wai ya lamarin yake za mu ga ubangijinmu ran tashin kiyama ne alhaditha a karanta hadisan zuwa ƙarshe wa fi ma yurwa an ba'd ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haka daga cikin abin da ake rawaitowa daga sashi daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ومن بعدهم دون سكبيو بايونس في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة وسبساكو أو اللوكتين ذاسي حسكي إلى ربها ناظرة سنا كلو إزواغا وبنجنسو على القيامة قال إيشي النظر إلى وجه الله الكريم شيني كلو كنا زواغا فسكر الله النظر إلى وجه الله الكريم عز وجل har iya ya ce wa fi ma ruwiya an wa fi ma ruwiya an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga cikin abin da ake rawaituwa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma minkum min ahadin babu wani daga cikin ku illa sayukallimuhu Allah yawmal qiyama fati Allah ya yi magana da shi ranar kiyama laysa bainahu wa bainahu turjuman tsakanin shi da shi babu mai tarjama sulfa'il na tarjama ba wanda yake mai fassara Imam Bukhari da Muslim sun fidda wannan daga hadithin Adi ibn Hatim radiyallahu an wa inna ma'ana bi zalika to kadai abin da yake nufi da wannan shine ahlat tauhidi ma'abota kadai ta Allah wa in kana fihim didda a cikin su akwai manistawjabal uqubata wanda ya cancanci uquba li anna masirahum ba'da al-uqubati janna domin makomus ban uquba aljanna kun kaga mutum ma ya shiga a shiga wuta to ya bata da Allah ne sosai da sosai domin rahmar Allah wa rahmati wasi'at kulli shay so Allah mai rahama ne innahu tawwabun ne rahimun innahu kala gaffara Allah mai yawan gafara ne yasa kofa Allah kullum tana buɗe idan kai laifi ka ringa tuba kana istighfari kana kankan da kai ga Allah muka ji irin su sai da istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika abu'u laka ka ringa kankan da kai kana kai koki kana neman gafara da yafiya ga Allah wanda shine abin da ake so kana kankan da kanka ga Allah kana tuba ka zatta kwalla ka kamba ma Allah ka kirara shi sai Allah ya fi maka kai nadama ka tuba kuma kar ka koma ga wannan zunubin to da haka ko da misali wanda cancanci uquba to zai dai dawo dai makomashi dai bayan wannan uquba zai shiga aljanna tunda ya mutu da imani jalla sana'uhu afuwun ne karim mai afuwa ne mai karamci ne ya afu yana yafewa ya kawar da kai amman ya sha ga wanda ya so wa yu'adhibu man yasha haka yana azaba shi ma ga wanda ya nufata hadisai na da suke nuni akan ganin Allah hadisai da sun kai haddin tawatur shi yasa addara ne yana da juz'i da yasa bashi juz'u ru'yatullah a daga ciki haka tawatur til adilla ala zalik daga ciki akwai wannan aya da muka ji anan wujuhu yawma idin nadira ila rabbiha nadira haka kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun haka lilladina ahsanu alhusna suna da alhusna wa ziyada to me ziyada shine annabaru ila Allah shine ganin Allah kenan jalla jalaluhu haka manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya fassara wannan da yace idza dakhala ahlul jannati aljannata idan 'yan aljanna sun shiga aljanna ƙala ya Allah tabaraka wa ta'ala turiduna shay'an azidukum kuna son wani abu in ƙara maku fa yaquluna alam tubayyidu wujuhana alam tudkhilna aljannata wa tunajjina minan nari qala yace fa yakshifu alhijaba sai ya buɗe wannan shamakin da ke tsakanin su fa ba u'du shay'an ahabba ilayhi minan nawar ila rabbi ba ba su wani abu ba da yafi soyuwa a gare su irin wannan ganin na Allah sun matala hadiyar aya sai karanta lillazi na ahsanul husna wa ziyada sai hadisin da mai iya yake maka ishara da yace rawahu jarirun an maqali muhammadi fa qul mithla ma qad qala fi dhanka tanjahu shine hadisin innakum satarawna rabbakum iyana Wani hadisin bukhari kenan ga hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna nasan fi zamani rasulillah صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة shin zama ga ubangijinmu ranar kiyama qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama na'am yace na'am wannan hadisi ne muttafaqun alaihi shi ma a bukhari da muslim to akwai adilla dai masu yawa akan wannan abu muhammad abdurrahman ibnu abi hatim ke cewa sa'altu abi wa aba zur'a عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركنا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك فقال ابن أبي حاتم كيتشيوا لا تنبي أبو زرعة لا تنبي بابانا أبو حاتم ده أبو زرعة أكم منيني مذاهب أهل السنة ga usul wa ma adraka alaihi ulama sannan me suka riske malamai a cikin gaba ɗayan garuruwa birane da wambaya a taƙidani mai suke ƙudurtawa na aƙida faƙala suka ce adraknal ulama'a fi jami'il amsari hijazan wa iraqan wa shaman wa yamanan fakana min mazhabihim to gashi wa annahu tabaraka wa ta'ala yura fil akhir za a ga Allah a lahira yarahu ahlul jannati bi absarihim yan aljanna za su ga Allah da idanuwansu wannan kamar da ke a cikin sharhu usul itiqadi na Allah lakai haka abul hasan al-ash'ari yana cewa wa ajma'u ala anna al-mu'minina yarawna Allah azza wa jalla ahlus sunna sun hada akan wa ajma'u sun hada akan cewar lallai muminai za su ga Allah azza wa jalla yawmal qiyamati bi a'yuni wujuhihim على ما أخبر به تعالى في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة نظرة تاي تأديد إلى تورنا غنيني ونديك نعيدو هك الحافظ عبد الغني المقدسي إلى تيوا وأجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله يرى في الآخرة أهل الحق sun haɗu da ma'abota tauhidi da gaskiya akan lalle Allah za a gan shi a lahira kama ja a fi kitabihi wa saha'ar rasulihi haka ya tabbata a ƙur'ani da kuma sunna kenan su waɗannan akwai adilla masu yawa a kan wannan cewar muminai za su ga Allah muminai za su ga Allah shine wayan sauran na'ima idza ra'awhu za su manta da duk wata ni'ima ma idan suka idan suka ga Allah malam yace wa anna lillahi wa anna lillahi mi'atasmin gaira wahid sannan Allah yana da sunaye mi'atasmin gaira wahid sunaye ɗari ba ɗaya ɗari ba ɗaya fa innahu witrun Allah shi witr ne yuhibbul witra yana son witri kun Allah ɗaya ne kenan bai da abokin tarayya man ahsaha wanda ya kiyaye su to dakhala aljanna ya shiga aljanna yu'tharu dhalika anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ana rawaito wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam so wannan ma ya tabbata hadisi ne wanda yake muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari da Muslim daga hadisi na Abu Huraira Allah ya kara masa yarda وقال الله عز وجل في محكم كتابه العزيز ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها لأن الله ينادى سورة سكي الحسنى ما في كاو باوي كاو با الحسنى ما في كاو فادعوه biha ku roƙe shi da su ga dukkanin munasabat idan kana neman gafara misali sai ka kawo lafuzan gafurur rahim in ka neman arziki shine arrazzaq in kana neman kaza ka ringa ɗauko sunayen sai ka ringa haɗa su wajen addu'o'in naka su haka ake so kar ka ringa rabawa bangaren da kake buƙatar misali mulki sai ka kawo abin kuma ba shi ba ka neman gafara sai ka kawo misali mai tsananin ƙoba ne misali sai ka dinga haɗawa kamar yadda yake wannan shine uslubi na ƙur'ani uslubi na ƙur'ani walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi to sai bayani akan shi wannan hadisi inna lillahi game da cewar inna lillahi tis'atan ko wa tis'ina isman inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala aljanna na farko dai asma'ullahi tawqifiyya ne baka karawa baka ragewa sunayen Allah nan tawqifiyya ne la majala lil aqli fiha hankali ba da shiga a cikin su wala taqafu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula ba za ka kara ba ko ka rage to da haka wasu nan Allah ya tabbatar ma kanshi da su wasu kuma manzansa ya tabbatar mashi da su to asma'ullahi gairu mahsura sunan Allah ba su da wani adadi wanda yake muayyan saboda me gashi nan as'aluka bi kulli ismin huwa lak dukkanin sunan da yake naka ne sammaita bi nafsak ka ambata kanka da shi au anzaltahu fi kitabik ko ka sabkar da shi a cikin littafinka aw allamtahu ahadan min khalqik ko ka sanar da wani daga cikin halittunka a wista asarta bihi fi ilmin gaibi inda ko ka ɓoye wannan abin cikin ilimin gaiba a wajenka kun ga ta ƙare kenan imam ahmad ya da wannan hadisi da ibnu hibban da alhakim a shekul albani kuma ya inganta shi a cikin as-sahiha kun ga yanzu ista'thara allahu ta'ala bihi fi ilmin gaibi la yumkin li ahadin kenan hasru babu wanda zai iya kirdige wannan ko samu ihata ga wannan to don haka wannan hadisi ingantacce ne da haka sunan Allah suna da yawa to shi wannan hadisin ba ya zo bane ya ce kadai sunayen Allah ɗari ba ɗaya ne hadisin inna lillahi tis'atan ba to aka ba inna asma Allahi tis'atan wa tis kaza inna lillahi inna inna asma Allahi tis'atan wa tis'u nasman a'a cewa aka inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman bi'atan illa wahida to wannan baya gwada ƙididdige sunayen Allah kaɗai da wannan adadin ba wani yake nufi ba ma'ana ta hadithin shine wannan adadin ake so a gaya maka wanda ya kiyaye su wato ka haddace ka kiyaye ma'anarsu ka yi aiki da su ka tabbatar Allah da su da sauransu to wannan dakar aljanna sannan kuma cewar Allah da suna ɗari ba ɗaya wannan bai gwada cewar wai iyakarsa kenan yanzu misali wanda ya ce ina da dubu ɗari na ƙirga su da in bara sadaka da ce ga su dubu ɗari to wannan bai hana akwai wasu kuɗin daban wanda bai fidda su ba don ya zaka ko don ya bada nan kawai dai kaza ya bada wannan baiwarsu ne ya ba wa al'umma to gashi nan a je a ci gajiyarsu amma ya bar ma kanshi wasu da haka yanzu na ɗauko dubu ɗaya na baka na ce gashi je ka sayo kaza to bai gwada kuma ta kaɗai gare ni amma wannan dai su ne aka yi bai wasu aka yi ma kyautarsu aka baka sannan kuma bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ta'ayin na sunayen ce Allahu ar-Rahmanu ar-Rahim zuwa ƙarshe don wasu ma ba su inganta ba cikin da ake kawowa da sunansu ar-Rashidu al-Baqi da sauransu da haka hadisin da aka rawaito wanda yake ta'ayinin su da'ifi ne a bai inganta ba kuma su shekul islam suka bayyana wannan da ibnu hajar da sauransu da haka lam yasihha ta'ayinuha anin nabi wannan bai inganta ba duk inda zaka samu ga ta'ayin nasu to wannan ba wai ingantacce bane da haka akwai asma da yawa sun tabbata a qur'ani Allahu al-ahad al-a'la al-ilah at-tawwab al-jabbar al-hafiz السلام السميع الغفار الغفور القدير الكريم سنن الواحد الولي الوهاب المهيمن المهيمن الشكور القيوم الخالق الرؤوف الرحمن الحميد الحي سنن ديوا هكا أصلنا ما سنتبت ديوا الجميل الله جميل والبخاري يفد وانا هكا الجواد eh shi ba hadisin Tirmidhi da Ibn Majah sunan su ar-rabbu ga sunan dai da yawa dai sun tabbata al-mannan al-mannan kan dake a cikin hadisin Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i Sheikh Albani ya inganta shi ga al-witr din ma da muke magana akan shi al-witr shi ma kun ga ya tabbata hadisin bukhari da muslim so wannan kenan game da asma'ullahi malam ya ce faman amana bi hadha wa saddaqa bi duk wanda ya imani da wannan ya gasgata shi faqad aslaha to alhamdulillah ya gyara haka ake so ya kyautata wa lazima amara Allah ta'ala ya lazimci umarnin Allah wa lazima amara Allah ya lazimci umarnin Allah ta'ala wa man kadhaba bihi bita bita'awulin wanda kuma ya karyata wannan da ta'awili da marda abubuwan a wahtijajin fi ibtali ko kuma kafa hujja da bata wannan to faqad balla ya bata wa zaga ya karkace anil haqq da gaskiya wa halaka fi darain kuma ya halaka a gidaje guda biyu illa an ya tuba taubatan nasuha sai fa idan tuba ya tuba mai kyau ya alamallahu ta'ala min kalbihi ko annahu mufariqun li hadhihi al-ahwa Allah san cewar eh daga zuciyar shi yayi baran-baran da wannan san zuciya raji'un lil haqq ya dawo gaskiya wa billahi tawfiq malanga cewa annal imana bi hadhihi al-ahadith al-ma'thura عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤية الرب جل وعلا يوم القيامة وأن الإيمان بهذه الأحاديث المأسورة والإيمان دون أن حديثي أكسام daga manzon Allah game da ganin Allah ranar tashin alkiyama to da haka wannan dai abu ne wanda yake tabbatacce ya samu dalilai da dama akai sai mu tsaya nan mu tashi wal qadari wash shafa'a wa azabil qabr سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله